أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى إيبا مؤيكو دنداوة دنشي قبل أن كراتوه na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarmar sayyidina wa maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna 23 ga watan rabi'u thani hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin ga watan sha biyu miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara muna cikin kitabun buyu idan haka nan za mu tashi sabon babu na
babun idza ba astimara قبل أن يبدو صلاهها ثم أصابته آفة وهو من الباقي باب إذا باء الثمار قبل أن يبدو صلاهها ثم أصابته آهة فهو من البائن الإمام البخاري رحمه الله يجي باب تقديره هذا باب لأن يجي باب لتنويني مع نفسه هذا باب وأنا بابي كده wannan babu zai magana akan idan mai ‘ya'yan itace mai gona ba a timare sai da ‘ya'yan itacen nan ƙabla an yabdo salahuha gabanin ba ta yi budu salahi ba sun ma'asabar bu'ahatun sai wata illa wani aiki sai ya sami wa'ina ‘ya'yan itacen to zuwa adda hasara ya ce fa huwa min alba'i wannan hasara ta ba'i ce ta ba'i ce domin an ce kar ya sayar ya sayar don shi ke da hasara fahuwa fahuwa hasara zamana min albari daga ba'ayi ne shi ne ɗauki wannan hasara to حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن انس الزواري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى ترهيع فقيل له وما ترهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يعبد أهلكم مال أخيه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي يا من جد مقالج أخبرنا مالك يجي إمام مالك يا بام العباري عن حميد يا تبود حميد الطويل شيكما أن عنس دق عنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الاستمار ماذا الله صلى الله تعالى وسلم يا يهني دنغني دسيد ثمار تاين تاتي bai halatta a sai da su ba hatta tuzgiya har sai sun yi jajjaru ma'ana sun fara nuna faƙila da huwa ma tuzgiya menene ma'ana sai aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma'ana tusbiya din nan qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta tahmarra har sai sun yi jajato shine ma'anar tusbiya hatta tahmarra fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'ana nan ka ji hukunci dama akan gabatar da hukunci kuma a biyar da hikimar hukunci dalilin hana sayarwa har sai ƴaƴan itace sun yi jajato to in baka san dalilin sa ba ko baka san hikimar da ke ciki ba domin ita shari'a komai ka gani akwai hikimar sa sai dai zan ka gane ko baka gane ba amma komai ka ga an shar'anta shi to akwai hikima ta shar'anta shi cewa kar a sai da ƴaƴan itace sai sun yi jajato to wannan akwai hikimar da ke ciki to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hikimar sai ce a rayu ta bani labari yanzu ina tambayar ka idan mana Allahu samarata bima yaqulu ahadukum ma la azizi ka sai da ya'yan itace ba su yi jajato ba ba dole bane sai an samu ƴaƴan ba dole bane za a yi shuka ba dole ba ta fito in ta fito ba dole ba ta yi ƴaƴa da yawa in ta yi ƴaƴa ba dole ba su yi kyau duk wannan ba dole bane wannan wani abu ne daga Allah subhanahu wataala to ka sayan mashi da ka sayan mashi kaga kana taran sai yana to sai Allah ya hana yayan dama shi ke bayarwa to sai ya hana yayan to ka sayan mai kai ko ka amshi kuɗi to da haka yanzu in ka tsaya ka lura kuɗin da ka karɓa na menene na ƴaƴan itace ne to ƴaƴan da musiba don haka kaga hikimar da ke ciki a bari su yi jajato in suka yi jajato kaga in ka sayar ka san dalilin kuɗin da watan kaci ka san dalilin kuɗin da kaci in kuma wata kaddara ta faru a ta mai kaya ci shi ta faru gare shi kaga da ma bai riga ya sayar ba sai ɗauki kaddara sannan kuma an yi maganin ta ce na ce husuma jiya da ana jin irin husumar da ke yawan kaurewa a kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kara na sai na sai mashi da kaya daga baya kuma wata cuta ta samu waɗannan abin amfanin gona daga baya da ce shi bai bai bai yadda ba sai na bashi kuɗin shi to wannan rigimu da suka yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kar a sayar sai sun jaja sai sun yi salati to kaga wannan ita ce hikima shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce arai da bani labari idza mana Allahu samarat in Allah ya hana ya itacen ba bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi da me dan uwanku zai riki dukiyar dan uwansa ɗayan ku da me zai riki dukiyar dan uwansa kaga kana rikin dukiyar wanda ka sayan ma da abun kaga ka shi ya ya ya tafi da abinda ka sayar mai kai kuma ka tafi da kuɗi to ya baka kuɗi amma kuma sai Allah bai kaddari gonar ta ya'ya ba ko ko inda ake sa ran ma a samu buhu goma iya kashe buhu biyu ko uku to kai kuma ka sai buhu goma bi mai akudu ahadukum ma lafi to shine ka ji hikimar ana warke
قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته آهة كان ما أصابه على ربي أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع تمرا قبل وصلاه ثم أصابته آهة كان ما أصابه على ربه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر الإمام البخاري رحمه الله قال ليس ليس بن سعد يا رب الدم كذا أن تعليقي ne watan al'imamul bukhari rahimahullahu watan yayi wannan taliki ne na cewa kala laifin sa'ad ya ce haddasa yunus yunus ibn yazid al-aili ya zantar da ni an ibn shahab daga muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri qala abinda muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri yace law anna rajulan aqaddara wani mutum ne ibta'a tamran qabla an yabdu salabuhu ibta'a yace tamran tamran ne ko dabino gabanin ya yi gudu salahi samaran samaran ya yi itace amma nan ya ce tamran dabino kabla an yabdo salahu tun gabanin bai yi gudu salahi ba domin kafin a a sai dai tufkan majazi in ka ji tamran yawanci wannan ya kai har an yanke har an dure to tamur kenan ko har ya bushe tamur kenan amma in yana can akan ƴaƴan itacensa to za ka ji ana ba shi hukuncin samaru samaru samarun nakhl samarun nakhl yace to wanda yace tamran dabino ko ko samaran ƴaƴan itace kabla an yabdu salahuhu tun gabanin da yanzu salahi ba thumma asabatu ahatu sannan sai wata illa aibi kasan akwai kamar yadda aka bayani jiya akwai ciwar wata da ke kama ‘ya'yan itace da ke kama itacen ma kansu irin wasu tsutsotsi irin nau'o'in da ya ciwar wata daban-daban wanda za su samu ‘ya'yan itace su ne ahadu kana ma asabahu ala rabbihi kana ma asabahu abin da ya same shi din nan ala rabbihi hasara ta mai sayarwa ce domin an ce kan ya sayar sai ya yi gudu salati to sai ya sayar bai gudu salatin ba to hasara ta shi ba ta mushtari ba ce kala sai ibn shihab az-zuhri yace akhbarani salim ibn abdullah salim dan abdullah ibn umar akhbarani ya bani labari an ibn umara shi kuma ya ji daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma ya dala tabbata ga dan da Umar anna Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala kamar an tambaye shi to kai wanda hukunci na ka samu shi ka ce law anna rajulan ibta'a tamran qabla an yabdu salahu thumma asabahu ahadu kana ma asabahu ala rabbih wannan hukunci ina ka samu shi me asalinsa me tushensa قال سيج أخبرني سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله يا باني لا باني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر شيكما لك بابنش عبد الله بن عمر إن رضي الله تعالى عنهما دالا تبتك أن دوما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي لا تتبايعوا الثمرة كركو سيدة الثمرة وتنكا إتاتي kar ku ƙulla ciniki ga ‘ya'yan itace hatta ya budu wa salahuha har sai ta yi budu salahi. Wala ta bi samara bin tamri, kar ku sai da samara ‘ya'yan itace suna kan icen su bin tamri da dabino wanda yake bushashe aunanne, su ko ‘ya'yan itacen suna rataye ‘ya'yan dabino, sai a sayi wannan a biya da wancan, ko a sayi wancan a biya da wannan asamar a sai da su a biya da tamri la karku haka to shine ibnu shahab az-zuhri ke kafa hujja da wannan ai cinikin da ba can manzo Allah ya hana to kaga in manzo Allah ya hana abu misali a ce ciniki manzo Allah ya hana shi to in Allah shi fa babu shi kinan babu shi kake tunda babu shi hasara ta wace tarbul hadith ta mai shi ya itacen ne wanda ya sayar ka ji dalilin sana cewa watan kana ma asabahu ala rabbi kana ma asabahu ala rabbi saboda dama can an haramta shi ne
babu shira'i ta'ami ila ajalin
babu shira'i ta'ami ila ajalin الإمام البخاري رحمه الله يتي wannan babi zai magana akan sayan abinci ila ajalin biya sai wani lokaci a sa ajali a sai abinci kamar ka sai buhunan abinci ko tiyoyin abinci ko kuma watan sa'o'in abinci ila ajalin amma biya sai wani ajali ma'ana ba za a biya ba ya halatta a sai abinci yanzu a biya shin da kuɗi za a biya da irin abincin za a biya amma dai ila ajalin
حدثنا عمر بن حفص بن اياس حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السند فقال لا باس به ثم حدثنا عن الاحمد عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى عجل فرهنه درعه
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في الصلب فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه الإمام البخاري رحمه الله yace haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyas Umar ibn Hafs ibn Ghiyas ya zantar da mu shi kuma kare yace haddathana Abi yace babana ya zantar da ni shine Hafs ibn Ghiyas din shi kuma Hafs ibn Ghiyas kare yace haddathana al-A'mash yace Sulaiman al-A'mash ya zantar da mu kare yace zakarna inda Ibrahima ar-rahlat as-salabi zakarna wata rana muna tattaunawa sai muka ambaci الرهن في السلف جنجنا في السلف أتشين سلف أنقاني أتشين سلف إن إبراهيم وأن تتنا فمنا ينتني وجن إبراهيم شين إبراهيم النخعي أكت وجن إبراهيم النخعي وأن مجنا فقال سيدي لا بأس به yace babu laifi da wannan babu laifi da wannan ka sai abu in ka saya ba yanzu za ka ba da kuɗin ba kuma kana so ka je ka yi amfani da shi sai ka ɗauki wani abu sai ka jinginar har ka kawo kuɗin to shi ne rahanta ya ce la ba sun haddasana shi ma sai ya kafa mana hujja da abun da ya ruwaita anil aswadi daga aswad daga aswad shi kuma aswad an aisha daga umul mu'minina عائشة رضي الله تعالى عنها إتكما تشي أن النبي صلى الله تعالى وسلم اشترى طعاما تكفى هجة إتما تشي من الله صلى الله تعالى وسلم اشترى ياسي طعاما أبنش من يهودي لقواني بيهودي إلى أجل زوا قواني أجلي بأبانا كلي با manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai tiyoyin abinci wajen wani bai hude sai lokaci kaza zai bada kudin farahanahu dir'ahu sai jinginan masa da dir'ahu watan sulkensa sulke na yaki kaga kenan wannan jingina a matsayin me take a matsayin kuɗin da za a kawo kaga an jinginar an anshi wannan abinci har a kawo kuɗin abincin kusan da sai a karbi abin jingina ɗin yace to kaji dalilin cewa halal ne ga abin da amashe ce ga abin da Ibrahim Nakai ya faɗa musu shi ma Ibrahim Nakai ya kora harkar hadisin Ummul Mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha tace manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yayi haka ya sai abinci wajen bai hude ya jingina da sulkensa akan kudin abincin
babun idza arada bai'a tamrin bi tamrin khairin min babun تقديره هذا باب wannan babi kenan al-imam al-bukhari yace yanzu wannan babi zai yi magana akan idza arada bai'a tamrin bi tamrin khairin minhu idan mutum yana nufin ya saida tamrin dabino bi tamrin abiya shi da dabinan da ya fi wannan an gane bi khairin wanda ya fi shi kasan dabinan hawa hawa ne da daɗinsu da tsadarsu da alfarmarsu to ana la'akari da ita to wannan sai dan wannan dalilin ya fi wannan kuma kana son ka sai wannan ka biya da wannan to yanzu menene abin yi ya halatta a yi fifiko wannan a bada tiya uku a karbi wannan tiya biyu saboda kyan shi da alfarmashi ya halatta a yi haka ko a bada buhu goma na wannan a karbi buhu tara na wannan saboda wannan ya fi kyau ya fi alfarma to shi ne yake magana
حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وجاءه بتمر جليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والذي يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بإرجام بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جليب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تفعل بئ الجمع بالدراهم ثم ابتئ بالدراهم جليبا الإمام البخاري رحمه الله يشي كتيبة بن سعيد يا ابن تدمو المالك يا جلق إمام مالك ويا تقول إمام مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن شيكما يا كربا عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن shi kuma ya karba daga sa'idin musayyabi shi kuma daga abin sa'idin al-kudri ya ji daga abu sa'idin al-kudri radiyallahu an wa an abi hurairah kaga shi sa'idin musayyabi ya ji daga mutum biyu ya ji daga abu sa'idin al-kudri marra daya na biyu kuma ya sake ji daga abu hurairah da ka sai ce an abi sa'idin al-kudri وعن أبي هريرة كاد هنيا بيشن شي أسعيد المسيبي يجد لك متنبي رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله تعالى وسلم ياج معنى قوة نيلة تشين بين صحابي إنن أبو هريرة ياج حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ko kuma abu sa'id al-khudri shi ma ya ce hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ista'mala rajulan ala khaybar ya aiwatar da ma'ana ya shugabantar da rajulan wani mutum ala khaybara ga garin khaybara da aka ce khaybara sai manzo Allah sallallahu ya aika musu da wakilin sa mai rikon gari shine istamala rajulan shine amir dan ce amir kan matsayin gwamna ne eh kamar matsayin gwamna ne ko a ce kamar matsayin hakimi ne eh na watan garuruwan da musulunci ya ce to wanda aka aika din nan kamar yadda malamai suka ce suka ce sawad ibn ghaziyya ne sawad ibn ghaziyya wasu kuma suka ce malik ibn sa'sa'an to kowanne dai Allahu a'lam to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi a Khaybara istamal rajul ala Khaybara fa ja'ahu bi tamrin janibin to da zai zo sai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dabino janidin zaɓaɓɓe mai kyau mai alfarma faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi yace a kullu tamri khaybar haka za yanzu duka dabinan khaybar haka suke ƙale ce la wallahi ya rasulullah a a ba duka haka suke ba akwai wanda ba haka suke ba inna lana aqulu sa'a min hadha bis sa'aini ai saboda alfarman wannan kuma akwai wasu inda ba su kai shi ba shi wannan in za a saye shi watan muna karɓar as-sa'a min haza watan sa'i ɗaya zakka ɗaya na irin wannan zaɓaɓɓen bisa'i da dabinin da bai kai shi ba sa'i biyu in kana ta irin wannan a haibara sai ka ba da sa'i biyu a baka irin wannan ɗaya sai ka ba da sa'i biyu a baka irin wannan ɗaya wasa'aini bi talafa haka nama ana ba da sa'i biyu na wannan a karɓi uku ko ana ba da uku na wannan na wani daban a karɓi biyu na wannan kaga dai duka dai in an zo canji in an zo sayarwa ana tafaduli tsakanin shi da sauran yan uwan shi da dinai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه لا تفعل to kar ku sake yin haka saboda bai halatta ba in za a sayar a sayar tamka da tamka musawati ta samu musawati saboda duka sulfi guda ne duk dabino ne ka tuna dabino ne ba za a yi tafaduli ba a ciki ba a tafaduli don da an yi tafaduli riba ta shigo riba ta shigo ita kuma riba kashi biyu ce akwai ribar fadl akwai riba ta nasiha kamar yadda muka yi bayani muka wuto shi satin da ya gabata da aka sai Allah sallallahu alaihi ce la taf'al kar ku sake haka nan ku daina haka nan bi il jam'a bid dirahim duk gabaki ɗaya in kana so ka sai da su duka da dirhamai ka kullu kuɗinka kana da wato dabinonka wanda bai kai irin wannan ba je kasuwa sai da shi in ka je kasuwa ka saye shi sun mabta ibid da rahim janiban shi wannan mai alfarmar ko nawa aka ce sai ka je ka saya ka san dai ba irin shi dabino ka bayar ba kai ƙari aka baka kuma dabino wanda ya fi shi kaga yanzu saya aka yi da kuɗi shi ko an saya da kuɗi haka ba jinsi ɗaya bane to haka mai shi yadda ya ga dama ya ce haka za a saya haka za a saya babu komi sai ka saya amma ka dai bada dabino kuma ka karɓi irin wannan dabino tiya biyu na wannan a bada tiya uku na wani shi ko kusa ku sake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a in haka za ku to ku sayar ku je kasuwa ku sayar sai ku kullo da rahimanku in ya so sai ku je ku sayi janibi din da zama ابتدي بالدراهم جميلا نعم
باب من باع نكلا قد قبلت او عرضا وضروعه او بيجاره
الإمام البخاري رحمه الله يجي باب من باع نخلا قد أدبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة الإمام البخاري يجي وانا بابي زي باني أكون وانا يسيد نخلا توشا دبيني in ka ji nakhlu watan dabino duk da tushen gabaki da shi ne nakhlu shi ne wanda ya sai da nakhlan dabine kad ubbirat hakika an buga mata kilili an buga mata kilili barbara ce ake yi a ɗebo wani dabinin sai a yi kilili a yi wannan barbara saboda ya ki haihuwa to sai ya yanzu ya tashi kawai ya tarsa to wannan buga kilili ko da aka sai wannan tushen ice har an riga an buga kilili wa au ardan mazru'atan to yanzu ma'ana ‘ya'yan itacen nan da za a samu yanzu na waye shin na wanda ya saya ne yanzu koko na wanda ya buga kilili ne shi ne tambaya shi ne abin da wani tarjama ta kunsa na bayani au ardan mazru'atan koko mutum ne ya sayi gona ba amfanin gona ba ba gona ce duk an shuke ta duk ta fito sai ya saye da amfanin gonar ko kuma ya saye gonar suka yi cinikin gonar da suka yi cinikin gonar to yanzu abin da ke ciki na amfanin gona na waye don ba amfanin gona aka saya ba gona aka saya yanzu na waye au bi ijaratin ko ku a ba saya yayi ba ijara ce sufari aka bashi jingina aka abin da aka bashi haya aka bashi gonar amma ko da aka bashi haya gonar mai ita yana da watan shuka a ciki to yanzu shuka ta wace an fahimta to wannan ne yake magana daga sai bai faɗi jawabi ba sai ya wadatu da domin man ba'a man wanda ba sharfi ba ne ba sharfi na bukatar jaza'i yana buƙatar jawabi ina jawabin yake al-Imam Bukhari ya wadatu ga barin kawo shi saboda ahadithul bab da su kawo shi yace don haka sai mu saurara da ni da kai mu ji menene amsan man din nan
قال أبو عبد الله قال لي إبراهيم أخبر أخبرنا هشام أخبر ابن جريج قال سمعت من أبي مليكة يخبر أن نافع مولى بن قمع أنه قال أيما نخل بيئت أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرص سمى له نافع هؤلاء الثلاثة قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر مولى تشهيد يخبر يخبر با يخبر هناك يخبر لتخريج الكلام يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما أن هكذا يقول أيما نخل بيئت أدبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة الإمام البخاري يجي معنى قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله الإمام البخاري جين أبو عبد الله قال يجي وقال لي إبراهيم يجي إبراهيم يا ذا الفدم أكجي إبراهيم إن جين إبراهيم بن يوسف ابن يزيد بن زادان إبراهيم بن يوسف بن يزيد بن زادان شيني جنون أنشي ياتي قال لي إبراهيم أبا بن يسمع Ibrahim gnuwa balle a gano kowane Ibrahim ne sai shi kala Ibrahim kala li Ibrahim kawai don haka sai aka yi sabani malaman hadisi wannan ya ce a a Ibrahim gnuwa ne kamar nan cewa Ibrahim ne Yusuf ne Zadan ne Al-Farra haka ya kawo shi a wani wuri amma Ibn Hajar Al-Asqalani yace Ibrahim ibn Musa Ar-Razi Ibrahim ibn Musa الرازي شيكم الحافظ المزي أبو الحجاج المزي يجي آآ إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر كذا أقول سقاني نعم طب سيجي أخبرنا هشام يجي هشام يا ذا الدم قال يجي أخبرنا ابن جريج يجي عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج أخبرنا أبا ملاباري قال يجي سمعت ابن عدي مليكة ناس ابن أبي مليكة yukhbiru annabi yana ba da labari ko yukhbiru annabi yana ba da labari annabi daga nabi maula bin umara bararren abdullahi dan umar shi na firwa Allah ya ce ayyama nahlin kowane irin watan ice ne na dabino ku ya ce muku mu da yake ya ce Allah kuna da Allah to an ce an na lalle zai zama ayyama an na ayyama na filin ta ji dalili amma in ba an nan ayyuma na filin eh ga wasu nusa ba an nan sai dai ayyuma na filin bi'at kowace dabino ne aka sai da ita kad ubbirat alhali an buga mata kiriri lam yudkari samaru kuma da sharadin da aka zo cinikin sai aka yi shuru ba a faɗi hukuncin matsayar ‘ya'yan itacen ba, da za a yi cinikin ba a ce to yanzu ‘ya'yan itace ba ko da na sayan ma da tushen itacen ‘ya'yan itace wani wuni. Ko ku a'a shi ne sai ya ce to ko da za a sayan manda ko aka sayan manda wannan tushen ice to fa ‘ya'ya launi. Kaga duk ba a yi wannan ba, ba a faɗi huskar su ‘ya'yan itacen shi nawa ne ba, sai suka zama salim. su da mai zai da mai sayarwa sun yi shuru ba a faɗi makomar 'ya'yan itacen ba to a nan fastamaru lillazi abbara kaga wancan magana yanzu mun gano jawabin man can a tarjama ka san ya ce babu man ba a naflan qad ubbirat aw ardan mazru'atan aw bi ijaratin to ina amsa babu cewa babin wanda ya sai da 'ya'yan itace ko sai da itace alhali an buga musu kiriri to yanzu ya itacen nawa ne kaga babu to shine kaga amsa fasamaru inda aka irin wannan ciniki an buga ma ƴaƴa- an buga ma itacen kilili sannan kuma da aka zo cinikin ba a ambaci makomar ƴaƴan ba to fasamaru lillazi abara yanzu ƴaƴan itace na ba'i ne wanda ya buga masa kilili وكذلك العبد الإمام البخاري هكذا ما سيتي يدوات وكذلك العبد هكذا ما العبد إيه ابن أبي مليكة لقناب ابن عمر زنشي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتي وكذلك العبد هكذا ما العبد باوة aka ce to ya ake nufi da al'abdu bawa nan wataƙila boya ce za a sayar aka ce ana fahimtar fahimta biyu a nan in aka sai da baya tana da ciki kuma tana da yaro ƙarami gefenta tare da ita kaga an sai da ita kenan to yanzu wannan ɗan ƙarami na waye aka ce a wannan ɗan ƙarami na baɗi saboda yanzu gefe yake ware yake na baɗi to yanzu shi ko in ciki ne to ciki tun da zuba ware yake ba don haka wanda aka sayan ma da uwar an sayan mai hadda janina tayin da ke cikin an sayan hadda shi an sayan hadda shi aka ce shi ne wa kazalika al'abdu domin yanzu kaga ana magana kan ya ita kuma sai aka ce wa kazalika al'abdu to me alakar cinikin bawa da cinikin a itace wanda an riga an buga kiridi kaga an sai itacen to akwai wani abu da zai biyo baya tare da itacen shine yaya to shine alaka shida an sai da bawar baiwar amma akwai wani abu da zai biyo baya shine cikin da ke tare da ita to shi kau watan na mushtari ne amma in munfasili ne gefe ne ɗa ne har an haife shi yana ware gefe to shi ko na bari haka na ma wal harfu harfu haka na ma watan amfanin gona din nan samma lahu nafi'un ha'ula ittalafa nafi'u samma lahu ya ambata ga waɗannan abubuwa guda uku at-tamru wal 'abdu wal harfu harfu wata amfanin gona ma gaba ɗaya kaga ci ana magana tamru dan na'udu dabino amma kuma yanzu ana magana ma amfanin gona har su gaba ke ɗaya ma'ana sammalahu ibn jurejin sammalahu ya ambata watan lahu gare shi shi shi abin nan ya ambata gare shi na tuba sammalahu ya ambata ma abdul aziz ibn abdul malik ibn jurejin
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترك المبتاع
to kaga nan da shi ne imamu maliku ya gina mazhabarsa cewa watan duk wanda ya saida watan abu kamar ‘ya'yan itace an buga kiriri kuma an yi shuru ba a faɗi ko nawa ba ne to shari'a ce za su ce domin zan faɗi ko nawa ne amma da da da aka yi cinikin ko za a yi cinikin to ni fa zan sai zan sai tushen itacen nan amma ba ‘ya'yan nan na wani in an yi shi to in shi ne sai ruwa ya shi ne to ba shari'a ba ta da ko kuwa mai sayarwar ya ce to zan sai ma da tushen itacen nan amma fa ai anau ne mai saya ya yarda shi ke shirya ba ta zabi to inda suka yi shiru ba a faɗi fuska ba ba to fassamaru bilbari fassamaru bilbari to wannan haka yake a malikiya حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الإمام البخاري رحمه الله يجي عبد الله بن يوسف التنيسي هذا قدمه قال يجي أخبرنا مالك يجي إمام مالك ya ba mu labari an nafi'in ya ji daga nafi'u ko ya karɓa daga nafi'u shi kuma nafi'u an abdullahi bin umara daga ya karɓa daga malaminsa kuma mai gidansa abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala yace haƙiƙa tabbas dahir manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala yace man ba'a nakhlan wanda ya sai da nakhlan tushen dabinai in ka ji nakhlu tushen dabinai ma'ana ita itacen kad ubbirat alhali ko da ya sayar fa an buga mata kilili fathamaratuha fathamaruha lilbali to ƴaƴan itacen nan na icen da aka sayar alhali an buga masa kilili to ƴaƴan itacen nan lilbali na mai gonan ne mai sayarwa shi ke da yace in ka ji an ce ba shi ke da ba to illa an yashtari da mubta'u sai inda mubta'u mai saye sharɗan ce to shi fa zai saya tushen itacen nan amma da sharadi ƴaƴan nan da aka buga mai kilili wato an buga mai kilili to ƴaƴan nan nawa ne in shi ba iya yadda shi ke na shari'a ba ta da ja to kaji abin da kaɗai zai hana ya zamo ƴaƴan itacen ba na ba'i'i ba ne ba an buga kilili illa ya sharadi na mutu sai mutu mushtari shine mai saye ya sharɗanta cewa shi ke da ƴaƴan itacen
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
باب بيع الزرع بالطعام كيلا الإمام البخاري رحمه الله يشي باب بيع الزرع wannan babi yana magana akan sai da zar'in ya banya bidda'ami a sai da ita da abinci kailan da awo an fahimci abin da wannan tarjama take magana wannan tarjama fa tana magana kamar mutum ne zai zo a gona sai ce to gonan nan za ta yi buhu goma masana to don haka yanzu za a sai da wannan yabanya da ke tsaye a sai da ita da buhu goma aunanni to wannan shi ne buhu goma aunanni kaga ya mutu can bi halatta ba ba a yi inda kawai aka yi ruksa a araya darawa a raya dara miskini ne aka dara ma amfanin gona bai iya wannan walhalun nashi har su kai ko ku a yanzu yana cikin tsananin bukata sai a yi lissafi a yi kardado gonan nan za ta yi dabinan da za su yi ausuki biyar za ka a bashi ausuki biyar sai a sai wannan da bai yin ba a sai a biya shi da dabino ƙasa shi ko in wanda ya saya sai ya ce ko da wanda ya bashi ne wanda ya dara mashi ya ɗaya tsaya babu komai to kaga wannan ke to da haka nan shi kuma bai zargi can abin da ya sa kar a da an yi maimai ba maimai ba ne can ya yi magana ne akan simaru simaru daban zarku daban samaru daban wata shi kuma daban in ka ji simaru akan ashjar suke yi ice mai ƴaƴa to ƴaƴansa simaru kenan amma zuru yabanya kara kenan to ƴaƴansa hubub hubub ƙwayanni mun ƙwaye gero na dawa na masara shinkafa maiwa kaga duk waɗannan hubub suke yi saboda akan zangarniya suke yi amma waɗancan da ke yi akan itace su ko shimaru su kaga bai yi akan ice shimaru kenan inibi da dabino da sauransu ne to kaga akwai bambanci don haka akwai buƙatar aji shin hukuncin su ɗaya irin wancan hukuncin da ya gabata shi ma a wajen watan zangarku shi ma haka ne a wajen yabanya shi ma haka ne to حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصابرة أن يبيع ثمر حائله إن كان دخلا بثمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل دعام ونهى عن ذلك كله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائده إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل بكيل طعام ونهى عن ذلك كله الإمام البخاري رحمه الله يقول قتيبة هذا تدمشني قتيبة بن سعيد shi kuma kala yace haddathana laysu yace laysu bin sa'ad ya zanzar da mu annabi'in ya ji daga nafi'u an ibn umara daga abdullah dan umar radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah ta fata ga dan da uban kala abin da ibn umar yace naha rasulullah sallallahu ta'ala sallam anil muzabanati annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi hadi dangane da muzabana mun dai ji muzabana kari ce kamar ni to sai watan Abdullahi Umar ya ce shi ne an yabi a samar haɗiɗihi mutum ne zai sai da ‘ya'yan itacen rafinsa, ‘ya'yan itacen gonarsa, to ‘ya'yan itace kala kala in kana tam naqlan in dabino ne ‘ya'yan itacen to sai da shi bi tamrin da dabino kailan wanda za a auna kaga ya sai buhu biyar ko kuma ausuki biyar a gona an biya shi da buhu biyar ko ausuki biyar na dabino bushashe misali to don haka kaga ya sai da ɗanyu an biya shi da bushashu kai da bisa kan au to wannan shi ne muzabara maza Allah ya hana wa in kana karman to in ƴaƴan itacen yau ba dabino ba ne inibi ne to an yabi abu da zabibin ya sai da shi a biya shi da zabibi kailan shi ma a auna inibin na kan watan abin rassan shi a sai da shi a biya da zabibi aunan ne ko tiya-tiya ko buhu-buhu auka na zar'an an yabi abu bi kailin bi kaili da amin ko kailin da amin kaili da an ba faɗuwa ga kaili in kuma yabanya ce to sai ya sai da ita da kaili da amin da mudodi na abinci kiyoyin abinci ko bukkunan abinci ko kuma kowane irin da ma'auni don kaili ma'auni kawai shi ne ma'ana to ka ga da shi ke da mutabakar nan in au in kana zar'an an yabi abu bi kaili da amin to kaga shine babu bai'i zar'i بالطعام كيلا kaga wannan hadisi ya karantar da mu abinda tarjuma ba ta zo mana da shi ba ita tarjuma ta ce babin sai da yabanya a biya da mudodi na abinci an gane bid da'ami kailan to ai kawai an ce babin yi ana yi halal ne ko ba a yi haramun ne kaga tarjuma ne ba ta yi bayani ba shine mutlaqat tarjuma to amma yanzu ai kaga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha ya hana to ka ka gano bai halatta ba ke bai halatta ba ka zo ka sai da gonarka ta masara a biya ka da buhunan masara ka bi ka sai da gonarka ta dawa a biya da buhunan dawa bai halatta ba
babu bai'in nakhli bi aslihi
babu bai'in nakhli bi aslihi wannan babu yana magana akan sai da nakhlin dabinai bi aslihi da tushe tushensa eh gabaki da
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ عبر نخلا ثم باع أصلها فللذي عبرها فللذي أبى سواء النهر إلا أن يشتركه الموتى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط أن يشترطه المبتاع الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا قتيبة بن سعيد يجي قتيبة بن سعيد يا ذا القدم shi kuma qala shi hadathana laysu laysu bin sa'ad ya zantar da mu annabi yaji ko ya karbo daga nafi'u an ibn umara shi kuma daga mai gidansa malamin sa kuma shine abdullah bin umar radiyallahu ta'ala anhu ma yadda Allah tabbata ga dan da uban abinda abdullahi dan umar yace annan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala yace ayyu mamri'in kowane mutum abbar nakhla ya bugawa wazan dabinansa kilili thumma ba'a aslaha sannan sai sai da tushen dabinan itacen gaba ɗaya ba 'ya'yan ba sai sai da tushen to ai kaga su ƴaƴan suna bin tushen to yanzu me ye makomar ƴaƴan waɗanda aka sai da asalin su kuma bayan buga kiriri shine annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce samarun nahli shine mubtada ƴaƴan itacen da binan nan falillazi abbara na wanda ya buga kiriri ne lillazi abbara kaga shine zama jaridar shine shine watan khabari khabari ne muqaddam amma shi kuma samarun naqli aka ga haka da aka ga yayin shi rafa shine mubtada yace ƴaƴan itacen dabinan nan na wanda ya buga kilili ne shine wanda ya sayar kenan illa an yashtari da hul mubta'u sai inda mubta'u mushtari kenan in ka jaje mubta'u wanda ya saya wanda ya saya abu shine mubta'u ma'anar mushtari suna biyu gare shi a ce da shi mushtari a ce da shi mubta'u sai inda shi mai saye sharɗanta to shi fa in dai an yadda zai saye tushen da binan nan to da ƴaƴa da ƴaƴa in mai sayarwa ya yadda da haka a to shi kenan yanzu ƴaƴan itace ba na ba na lillahi abbar na halaba a lillahi sharari na wanda ya saya tushen nan eh haka ma إن يتكون بيدركم شكرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين